بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha biyu ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ashirin da daya ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan tafsiri mai suna ma'alimu tanzil na al'imamul bagawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin tafsirin suratu shura inda in ba manta ba allah madaukin sarki yana mana bayani dangane da yanayin al'umma asalin matsalar allah yana magana ne akan mutanen garin makka wato sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a duk abin da aka yi masahabban manzan allah da kika ji labari to ki ɗauka an gaya muke ɗaya bisa goma ne wallahi ko me kika ci in kin ji an ce an mari sahabi mari goma aka yi mashi kiya ka gaya maki da in kin ji an ce an dake shi to duka goma aka yi mashi aka gaya maki da Allah maraukin sarki ta ba da labari a fakaice na irin cutar wanda aka yi masu sahabbai an kwace masu gidajensu an kwace masu rumfan kasuwansu an kwace masu gonakinsu an kwace masu jalinsu an kwace masu matansu an dake su an ji masu an kashe su an masu komi to ana nan sai allah maraukin sarki ya bunƙasa al'amuransu sai suka dawo garin makka cikin izza da ɗaukaka da garin suna rara gefe ne garinsu ne garin iyayensu amma sakamakon sun yi imani ake cutar da su to yanzu an yi fatahu makka yanzu su ne da gari suke da mulki suke da fada aji waɗanda suka zalunce su kuma sun zama kaman lilin kaza a bisa iska sai da aka yi da su to shine sai allah madaukin sarki yake yaban waɗanda da suka samu wannan dama an ɓata masu an cutar da su kuma sai suka yafi an roƙe su su yafe ko ba a roƙe su su yafe ba amma kawai sai suka mai da komi ba komi ba suna kallon waɗanda suka cutar da su za su iya masa abin da suke so a yau amma kawai sun rabu da su to shi sune Allah yake cewa wa idza ma ghadibu hum yastaghfirun an ɓata masa an cutar da su sai suka yafe to amma wasu daga cikin su kai su gaba za su iya yafe wannan zaluncin musu gaskiya sai sun rama to sai suka dauke mataki suka rama su ne 'yan mataki na biyu to su kuma allah madaukin sarki bai yaba ma abin da suka yi ba shi kullum allah yana son yafiya ne da kau da kai da daukan komi ba komi ba kusa abin da allah yake so kenan amma ni an man wallahi tallahi cin da aka yi min ni wallahi sai na rama ni wallahi kaza ni wallahi kaza ki hankali allah madaukin sarki zai iya jara baki kima wasu wani abin da za ki roƙi a yafe miki wallahi suke kuma ba a kusa ba a nesa ba in Allah ya ga dama ya nesanta abin sanda karfin ki ya ƙare dangin da kike ta kama da su sun mutu in ya ga dama ya maki a kusa ya nuna maki isa dukiya ne karfi ne dangi ne gasu su kasa tsina na maki komi ina fatan mun gane shi yasa yafiya al'amari ne mai kyau kuma shi wannan yafiyan shin wanda za ki yafi ma musulmi ne ko ko kafiri ne a yanzu wanda za ki yafi ma ahalus sunna ne ko ko dan bid'a ne a'a namiji ne ko ko mace ce karami ne ko ko babba ne malami ne ko ko jahili ne mai mulki ne ko ko wanda ake mulka ne kowaye ki dauke su a bisa tarba iri daya wanda ya maki ba daidai ba yani mi ki yafi mai ki yafi mai wanda ya maki ba daidai ba kin ba karfin shi zaki ya daukan fansa ki yafe mashi in kin yafe kuma ki kama bakinki maimaita wannan magana a bakinki yana nuna cewa baki yafe ba kuma yana jefa mutum cikin hadarin alahira Allah zai mai tasau shi ma Allah baya son in kin ce kin yafe abu in abun magana ya taso ki ce ran nan dama kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki baya son wannan idan mutane suna da irin wannan ɗabi'an Allah madaukin sarki sai sun je lahira ya masu taso kisa ku yi a hankali shi yasa Allah ce falyafu wal yasfahu in kin yafi to kuma ki kawo da kai mun fahimci wannan da ke ko yau an kwakwalla maki mari an tokare ki an maki menene wate maki wance ce sai ta roƙe ki gafara ko kika samu daman kirama ba kirama ba amma a ranki tsakaninki da mahallicinki kin yafe mata ran nan sai ta baras maki da kamu sai kika sai kika zo ki magana kake ce dama faran nan kin mammari ni kin hambari ni kin man kaza wannan ke nuna cewa dama wancan din baki yafe ba to Allah baya son wannan ɗabi'a Allah yana son ɗabi'an wanda ya ce ya yafe ne ya yafe duka sai ce Allah tuhibbuna an ya gafira Allahu lakum shin ku ba san kuke Allah ya gafarta muku ba sai ce wallahu ghafurur rahim duk wanda ya yafe kuma ya kauda kai lalle Allah zai gafarta mai kuma lalle Allah madaukin sarki zai ji kanshi jama'a kuna fahimtar wannan to kuma wannan ba lasisi ne aka baki ki samu daman cutar da duk wanda yake son ki cutar cin da an yi wa'azin cewa in an cutar a yafe ba zai yi wa ki cutar da wata kina cutar da ita kafin ki roƙe ta ta yafe sai ta mutu kuma ita har ga Allah ba ta yafe maki ba to me zaki gaya ma Allah ran tashin alkiyama kin cutar da baiwar Allah da ba ta yafe abin da kike mata ba kina da abin da zaki gaya ma Allah kin je kin haɗu da shi a kwashe ƴan ladaidakin da kike duk araba mata ku ji tsoron Allah Allah madaukin sarki ya sa mu dace za mu tashi aya ta arba'in inda Allah madaukin sarki yake cewa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين Allah madaukin sarki ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha kun ga sakamakon mummunan abu to mummunan abu irin shi shi sa a musulunci idan wani ko wata ya raunata wani ko wata to ba a cewa a rama yanzu lokacin cutan ko raunin yana ɗanyi sai a ce a jira ya warke a gani idan wani ne ya zo da makami sai ya soka maki to ba za a ce a rama ba sai a rike shi a hannun hukuma hukuma na da damar in ba ta yadda da shi ba ta aje shi har zuwa sanda baki warki ko nan da shekara nawa ne idan kuma akwai amintattun da aka amince da su za a iya bada belin shi cewa gashi nan in aka neme shi za ku kawo shi eh to ku je da shi to sai a bada shi ke kuma nan ana kula da ke to tambaya a nan waye zai biya kudin magani na sanda aka yi muke rauni ke da aka yi maraunin ke za ki biya kudin maganin da aka yi maki rauni ko gwamnati ta biya maki domin ai baki yafe ba ne kina sa ran za a biya ki lokacin da kika warke to shi kuma za a zo da makami irin wannan shi ma a mai rauni to tambaya a nan wane ne zai biya shi kuma nashi kudin maganin inda kin yafe ne sai ki sa sharaɗin cewa to kuma zai biya ni kudin magani kuma zai ba ni kudin zaman jinyan da zan ci gaba da cefanen gida domin yanzu ina jinyan jikina ba ni da halin da zan fita kasuwa neman kudi idan misali aka ce shi ya maki rauni kuma za a rama kuma ya biya kudin jinya bayan da kika warke kuma sai shi ma a raunata shi kuma ya biya kudin jinyan nashi to kin ga ba a yi wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha banaki yafi nashi garoni garoni kuma ga kudi ya kara maki kin ga ba daidai wa daidai ba ba a cewa arama ne lokacin miki na danye domin ba mamaki wannan raunin da ya maki ba rauni bane kisa za kisa ne kwana ɗaya kwana biyu wata ɗaya wata biyu wannan dalilin raunin zai sa ki mutu ana nan sai kika mutu to yanzu ba fa kisasi ne za a koma na roni ba yanzu kisa ne kun fahimci wannan da kyau ko kawai ba cewa za to ai tsara ne a cinye shi ma a sare shi za a iya saran shi a cinye ya warke ai kawai shi ne sanadiyyar mutuwan a a ji a kashe shi kashe shi kawai kawai misali hadarin mota ne aka yi sai ya banke mutane bayan sati ɗaya wata ɗaya wata biyu sai suka mutu to yanzu shari'a ta canza yanzu zai koma zai biya diya kuma zai azumin kafara in kuma da gangar ne to za a kashe shi kuna fahimtar wannan da kyau ba muna magana akan diya ne ko abin da ya kama da haka ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an samu wasu mutane marasa jin magana rauni ne aka yi musu aka yi ma dan uwansu zafin an yi raunin yasa suka yi gajen hakuri annabi ya ce ku bari ya warke suka ce har sai ya warke a raba musu yanzu nabi ce in rauni ne aka yi a ƙauri su ba san illan ƙauri ba ko ko illan duk wani waje da ake ce mashi joint mahaɗa a jikin mutum ba san ko menene ba da karya ki a nan da karya ki a kan nan da nan da nan gara karya ki a nan da nan zai warki amma kin karya a joint inda yake juya wannan ba fa wani abin da ke rike da shi kashin guntsi suke ce mashi komai a wajen kafin ya hada Allah sai dai Allah kawai hada shi shi sa kuke ji ba haushi na cewa zan karya ka akan gaba in ya karya gaba to labari ya lalace shi sa wanda ya iya mugunta gaba yake kamawa yana haka zai fita to duk wanda koda mutum ya warke in yi wani abu mai karfi to kuma zai kara fita to sai mai rauni a kafa a gwiwa annabi ce ku bari ya warke magani suka ki suka ce a rama masu sai aka rama daidai lokaci ɗaya sai suka warke duka ɗaya sai zama gurgu wanda aka fara maraunin shi kuma wanda aka yi ramawan shi kuma sai warke lafiya lo sai su kuma suka ce ya rasulullah kalla kuma dan umu ya zama gurgu sai ce Allah ya ƙara ba na ce ku bari ba yasa ba ku jin magana an ce ku bari har sai ya warke a gani to in ya warke an ga cewa wane ya gurgunce ko don an tashi rama sai a ji a nemo ƙato da ya iya duka yadda ki ƙaurin kafiri yadda shi ma in ya tashi warkewa zai warke ya zama gurgu haka yake yi in an ce bari to sai ki bari to shine sai Allah ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha in an maki mummuna to irin ta zaki idan wance ta mare ki kika ji ba za ki iya yafewa ba to kai ki ce la la la la la la sai ki waro karfin ki kin waro karfin ki na bara da bana ki bata kayawu to wannan baki irin ita ba irin abin da ta yi irin shi zaki in kika wuce to kin zama azzalima Allah zai taimake ta akan ki watan wata rana ko Allah ya turo wani azzalimin da ya fiki ya zalunce ki kuma bayan da zaki iya Allah ya kiyaye malace sunniyal jaza sayyi'a an kira aljaza'u da cewa mummuna wa illam yakun sayyi'a da tashabihi ma fi sura malai ce tare da cewa kalman aljaza'u sakamako ne shi kuma sakamako aiki ne na alkhairi to amma anan an kira shi saboda sun so su kama mun gano wannan yini kaiman ne zan maka kamanceceniya ne aka kamanta su da shi qala muqatil ya'ni al-qisas fil jarahat wad dima' wannan ana nufi ne dangane da kisasi da ake na rauni da kuma jinai ne wanda aka zubar ma yan uwa qala mujahid wa suddi huwa jawabul qabih idza qala lahu ahadun akhzaka Allah misali in kina zaune sai wani ya ce Allah ya tozarta ki sai ke kasa hakuri ya kula ke ma sai ke ce akhzaka Allah Allah ya tozarta ka karki ce dan banza dan wofi Allah ya tozarta kai ya wulakanta to baki jaza'u sayyi'a ba kin wuce iyakan abin da aka faɗi zaki faɗi mun gano wannan da kyau ko in aka ce ƙaniyanki ki ce ƙaniyanki kar ki ce ƙaniyanki ƙasaranki to kin wuce exactly abin da aka yi miki zaki faɗa kuma kai ki canza kalma irin kalman da aka yi miki shi zaki faɗa to shine sai yake cewa wa idza wa idza shatamaka fashtimuhu in wata ko wani ya zage ki sai ke kasa hakuri ramazagin bi misli hada irin ta min gaira an ta'taddi kar ki sake ki wuce gona da iri wa qala hisham buni hujaira yace al-kharij idza al-jarih idza jaraha yaktasu minhu wa laysa huwa an yashtamika fatashtamahu idan mutum yi jarhanta ki ga wani abu to ki jarhanta shi da irin wannan abu kalma ne kila ba na zagi ba batanci ya maki to wankin tayi sai ki batanci irin wanda yayi kake hada da zagi ina fatan mun gano wannan da kyau to sannan sai Allah madaukin sarki ce faman afa kun ga duk wanda ya yafi ga wanda ya zalunce shi wa aslaha kuma ya gyara bil afwi bainahu wa bainaz zalimihi wanda ya zalunce kika bi kika gyara abin da ya faru na rashin jituwa tsakanin ku jama'a aiki biyu ne aiki na farko ta zalunce ki zaluncin ya sa rashin jituwa ya faru to sai kika haƙura kika yafa wannan zaluncin da aka yi maki kun ji ɗaya sannan kuma anna na rashin jituwa da rashin zaman lafiya da ya faru tsakani sai kika yi ƙoƙari kika gyara wannan abin aw kuma ka ɗinke kaman ba komi to fa ajruhu ala Allah sakamakon mai irin wannan to yana wajen Allah ne kamar ladan azumi ne Allah bai faɗi ladan da zai ba mai azumi ba to hakan mai haƙuri da afuwa da gyaran ɓanna Allah bai faɗi abin da zai mashi ba kenan Allah madaukin sarki a lahira shi ya san irin matsayin da zai aje wannan mutum kun ji ɗaya ɗaukakan da kuma zai mai a duniya a nan sakamakon tukwicin wancan ladan na lahira Allah kaɗai san shi to amma ba kowa Allah yake ma wannan irin girmamawan ba shi ɗan kuma zai ta ƙoƙari ya nuna maki haba in ke sa karya ce sai ki yafi jifa abin da aka yi maki sai zuciyan ki tace kuma ba gaskiya ne shi ɗan gaskiya ne wallahi ba zan iya yafewa ba kina nan aikin banza sai ya sa magana ya zo ya wuce a iska ko kuma a waye gari ta ƙara fin ƙarfinki yanda dole ma ki yi haƙuri a banzan bazara to haƙurin naki ya zama na iska za ki haƙuri ne lokacin da kike da dama da kuma hadisin matan nan da take ta kuka a wajen wani kabarin ɗanta annabi ya je wuce ce bayar Allah ya haƙuri wasbid ta ce ilaika an tafi gaban waje san take kukan nan tana da ikon ta faɗa abin da take son ta faɗa ta yi abin take son ta yi ne haka ne to abin da ake so a lokacin ta zama wal kadhimin al ghaiza mai kama fushi wal afina anin nas mai yafiya ga mutane kuma da kyautata wallahu hibbul muhsinina inda ce wannan ta rabauta a sai ta ki sai daga baya sai ga ta ta rugocin da an ce mata manzon Allah ne manzon Allah na ya hakuri yace ina inna masabaru inda sadamatil ula ana samun ladan hakuri ne lokacin girsan fitina da damuwa da kunci sanda kike jin makakin abin a rai ranki na ɓaci kina kallon abin da idan ki hankalin ki na tashi to lokaci ya kamata ki haƙura amma in ba ki haƙura a lokacin ba to matsala na nan kwantacciya ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai yake cewa qala al-hasan idza kana yawm al-qiyama in Allah ya kai mu ranar qiyama na damu nadin wani ɗan ne wani mai shela ne na Allah zai shela ya ce man kana laho alallahi ajar duk wanda yake da wani lada na musamman a wajen Allah fal ya kum to yi miƙe sai ce fala ya komu illa man afa kun gano wannan sai wanda ya yafe ne kadai shi fa wanda ya yafe ko ladan a wani account ne personal account na Allah Allah ke tara mashi ba ladan sallah bane wannan ba ladan azumi bane ladan sallah azumi waye waye wannan Allah zai ba da su daban amma shi ya fiya ko fa ajruhu ala Allah wannan yana wajen Allah ne su kadai za a ware shi ko azumi Allah yana sa a cika masa ladan ne bigere hisab kun gano wannan dake ko amma bai fada ba amma su wannan musamman sai an tara taro ne na lahira baki da Allah zai ce na masu yafiya amma ke ce ni wallahi in dai wance ce ni na rantsi da Allah ko da kabarinta na ci da wuta balbal ne wallahi ba zan yafe mata ba ke ba ki san cin kabari da wuta balbal ba ba ki da hankali ne kuma da kin san alherin da ke cikin yafiya ko duk wanda ta maki zaki general ma yafiya ne kice ni na yafe ma kowa karshen ta kina yin wannan sai Allah ya ji dadi sai ce ya yafe miki gaba da baya shikenan an kulla fayil dinki kina nan baki sani ba sai kin je lahira kawai sai ki ji an ce mala'iku su ta maki kirari har aljanna mutanen unguwanki su ta kallon ki ikon Allah wance ce ba gaitin za a kai ta aljanna mala'iku na mata kirari mm Allah ita ce Allah samu adanshinta haka ne ko ba haka bane amma dan abin da kika yafi bai taka kara ya karya ba in marin ki ma aka yi dai zuwa nan da minti goma wajen ya huce ko bai huce ba sai ki ce na yafi Allah kina nan sai Allah madaukin sarki ya ɗaukaka ki Allah ya sa mu dace summa qara hazil aya sai ce innahu la yuhibbu zalimina Allah madaukin sarki baya son azzalimai qala ibn abbas alladina yabda'una bizulmi waɗanda Allah baya so sune waɗanda suke fara aiki na zalunci ana zaune kalau ki kirkiri fitina Allah bai son ki kun gano wannan alaman Allah bai son ki barkici kafin kirkiran wannan fitinar Allah bai son ki ne wannan ya haifar maki da kirkiran fitinar kin ji daya sanda kike fitinan Allah bai son ki ne yasa kika kirkiri fitinan bayan fitinan Allah bai son ki ne ya hana ki tuba da gyaran bannan da kika yi ina fata mun gano wannan da kyau kin sa kanki a uku shine abin da bawo ke cewa kin shiga uku kafin da sanda da bayan amma in kina da hankali sai ki maza sai ki tuba in kika tuba to sai kankare maki bayan in taubatan nasuhan ne sai ta kankare maki sanda in kin samu nadama mai kyau sai kankare maki kafin shi yasa duk wacce ta san ta taba yin ba daidai ba ta je ta tuba in kuma kin ma wata ba daidai bane ko wani ki je ki roke su gafara su yafe maki dan ba wanda ke yafa zunubin wani sai Allah mun gano wannan me nake nufi sai Allah sai shi wanda aka yi malefin Allah ya gamsar da shi to shine zai yafi amma wallahi in kika cuci wata ko aka je lahira bata yafi miki ba ko wallahi sai ta biya sai kin biya shi wallahi sai kin biya Allah madaukin sarki ya kare mu daga zaluntan yan uwan mu haka sadda a gaba sai Allah ya ce wala انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل تباركيش rauni ce wata taimaki da taimakin rauni sai kika warki sai aka ce a rama wajen ramuwa to ita kuma sai wannan sai ya kasance mata sanadiyan ajali kilu ta jawo bob kenan a nan ne ta yanke yake da wuka da kika warke sai wajen ma ya ɓace gaba ɗaya kuma kika ci gaba da gani lafiya amma ke da aka zo ramawa da kika yanke da sai ta makance kun gano wannan da ke ku? to yanzu a komo ne a ce ke ma zo mai ƙogiranki ina wukan nan mai dafi ku ba mata ita mata makance sai Allah ce walamanin tasara ba a da zulmihi duk wanda ya nemi ya rama bayan an zalunce shi shi ne ba a da zulmi zalimi iyahu bayan azzalimi ya zalunce shi ce ha'a zaman lafiya abin na in rama sai aka ba shi dama sai ya rama sai Allah ce fa'ola'ika su waɗannan da suka rama sai kuma rama wannan sai wuce gona da iri ma alaihim min sabilin ba abin da za a yi masu bi a kobatin wa mu'akada ba za a kama su ba ya mutu bayan an rama a dama shi ya ɗauko da bi batun asali haka zai faru da shi inda kin iya kan abin da aka ce ki yi ne ba ki wuce gona da iri ba shi kenan magana ya kare ina fata mun gano wannan da kyau amma sai kika ya sare ki a kafa ne to da aka da ke sare ki sai aka je aka yi aiki sai kika warki sai aka ce za a rama shi da aka zo aka sare shi a kafa sai gurgunce shi kenan ya zama gurgu a banza an gano wannan da kyau ku yanzu misali iyaye da ke samun ƴaƴansu su azabtar da su to su waɗannan me hukuncin su ba abin da za a masu sai dai in hukuma ta fahimci iyayen iyayen banza ne to sai ta kwace ƴaƴan shikenan kuna fahimtar wannan da kyau ku amma kawai uba ko uwa ta zalunci yaro shikenan kawai ba abin da kawai za a kyale su ne sai an je lahira a kona abin da Allah zai tucin su zai ba kisasi nike sauraron gidan rediyon Kano suke ba da labarin wata uwa a China kin san lokaci in yaro na shan nono in ya rika kawai sai gantsara ma uwan cizo ba na yin haka ba ko kuma yana shan nono ya ji daɗin shan nono kawai sai ɗan bugi uwan haka ba na yi ba yaro ɗan wata bakwai wai yana shan nono sai irin ɗan dukan uwan haka ta ce ye ina uwan na kake duka na kawai sai ɗauko alkamashi sai ta caka mai a fuska so casa'in kuma da aka zo aka same ta me yasa ta yaka sai dai ce wai dukan ta yi to kaga wannan ba ta da hankali ba ta san abin da take yi ba akwai dukan da bai kamata a matsayinki na uwa ke ma ɗanki ba ma billifin da yi masu ilimin kimiyya sun yi bincike sun gano cutan zuciya da koda da hanta da wasu cutuka na jiki suna haifuwa so da dama akan irin duka da barazana da iyaye ke mai 'ya'yansu an bincike an gano haka wani dukan na taba mai kayan aikin da ke cikin jikin shi wani tsoro da za a tsorata shi yana sanadiyan wannan kisa kun ga yawa ce duke-duken nan ko Allah ku daina shi ko da kuke je na ce ki nemo faskare kina nemo faskare tsoro za ta ci kuma akwai inda ake duka ai akwai inda ba a duka abin da ya shafi fuska haka ko gaba ɗaya nan ba a dukan mutum amma ke duka kike ko ta ko ina mawakaci kuma in baya za a buga daga ƙasan kafaɗa zuwa ƙunguru duk ba a dukan wannan waje nan ne spinal cord take ana dukan mutum a kafaɗa ne kin gani kafaɗa duwawu cinya sai can wajen sharaba nan ne wajen duka nan ne tsabin inda tsoka take in aka nika ta to mutum zai nuku yadda ya kamata amma duk inda yake da ƙashi ko akwai haɗarin a fasa wata jijiya a wajen hanyar iska ko hanyar ruwa ko hanyar jini ko wani hanya na daban ba a dukan irin wannan wajejen amma kin zo ko hikima ba ki yi in yaro ya mallafi na gaba zan yafe mai ba zan da ke shi sai in ɗaure shi sai in kwantar da shi sai in samu irin wannan wajen sai in tsutsula mai bulala kuma ba zan wuce goma ba sai in kyale shi in ya tashi zai gane in ya je zama zai fahimta in ya kai kai ta zai kwanta cin da an da ke saman kafaɗan zai gane to zai bari a ke sai ke ta duka ba kya ji ba kya gani ba a wannan Allah madaukin sarki ya kiyaye sai Allah ya ce إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم Allah ya ce innama sabil kadai waɗanda aka ba da dama a ɗaukin matakin ramuwan gayya a kansu alalladina yazlimuna nasa su ne waɗanda ke cutan mutane yabda una bizulmi suke fara zaluncin ba a yi masu komi ba suke kira abu na cutarwa kawai zo su yi kun gano wannan da ke ku sannan wa yabguna fil ardi bi ghairil haqq kuma suke wuce gona da iri ta hanyar cuta da zalunci ga mutane ba tare da mutanen sun cancanci a yi masa haka ba ya'maluna fiha bil ma'asi za su komo suna aikata ayyukan laifuffuka da cutan mutane da zaluntan su kwace musu dukiya dukan su yanka su kashe su da yin abubuwan da basu kamata ba ulaika lahum azabun alim Allah ce irin waɗannan mutane suna da azaba mai radadi a nan gidan duniya in an same su a rama sannan kuma suna da ajiyayyar azaba mai radadi a ranar lahira in sun mutu basu tuba ba shi yasa karki zama azzalima akan komai ne kowane dama aka baki barki ci kila a makarantar firamare yake ko secondary ko polytechnic ko jami'a sai a ce ke ce ciyaman na class ɗinku a nan ki zama azzalima sai a secondary ko firamare sai a ce a rubuta sunan masu surutu kiri-kiri wata ma bata zo ba fa amma za ki rubuta sunan da ke sa mata times kamar guda 20 a gaba kwai ta yi an mata fada bata bari ba ta kara ta yi ta yi bata yi ba ta yi ma an zo a ta mata azaba na banza wannan zalunci ne kuma za ki ga zalunci a karatunki na gaba in ji daya na biyu idan kika zo irin wannan higher institution din su ma akwai zalunci da ciyaman na classes suke yi shine za a ba ta hand out a ce ta siyar sai ta kara haka ne ko ba haka bane bayan wannan kuma za a ce an sa assignment to kila ba mamaki akwai wata wanda take jin haushi su ta boye na wancan ba ta yi ba ko a ce a dauki attendance kirikiri wacce ta zo in ta zo rubuta suwan sai ta kamar tana rubuta ashe ba rubuta take ba sai ta ketare sai an zo za a ba da ce sai a gaba ta zo ba sai a kauce mata sai ta ga a to ya haka kuma duk wannan bakircin cewa man na aji ne da ma sun juji a ofisoshi duk suna waɗannan abubuwan da shugabannin ma'aikatu wannan zalunci ne duk wanda yake zai gani a ƙwaryen shi duniya da lahira ku daina duk wanda ya cancanta a bashi haƙƙin shi a ɗauki haƙƙin in haƙƙin shi ɗin ne da gaske a bashi in ko ba haka ba kuka toye mutane haƙƙi ranar gobe kiyama za ku sha mamaki daman Allah ya ba ki amfani da ita kamar yadda Allah yake so kar ki wuce gona da iri wajen amfani da daman da Allah ya baki Allah ya tsare mana imanin a gaba sai ya ce wala man sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur Allah dai har yau yana lallashi mutane akan su zama masu yafiya yace wala man sabara wa ghafara wai kun ga mutumin da yake yin haƙuri bayan an mai ba daidai ba kuma ya yafe falon yanta sirbe nemi ramuwan gayya ba Allah ce inna zalika ai asabar wata jawis yafewa da kau da kai ga duk wanda zai yi sanda aka yi mai ba daidai ba lamin azmil umur na daga cikin manya-manyan al'amura masu daraja mun gano wannan da kyau ku wanda ba kowa yake samun shi ba malam muqatil ya ce min al'umur lati amara Allahu biha sa daga cikin al'amuran da Allah ya yi umarni da yin su wa qala zajjaj shi kuma malam zajjaj ya ce as-sabiru yu'ta bi sabrihi thawab shi mai hakuri Allah yana bashi wani irin hamshakin lada kuma Allah na tirsasa baya su zama masu hakuri akan shi kun gano wannan in ya zamanto ana maki kina yafiwa ana maki kina yafiwa ana maki kina yafiwa rannan can wani gari ko wani waje sai wasu suka yi laifin da an yanke shawaran ba za a yafe musu ba an rasa yadda za a yi inda za ki magana ce haba a yi haƙuri wala sai ga an yafi sau da wancan yafiyan da kika yi to allah zai maki tukwici a nan kowa ya rika jin maganin ke na girmama ki amma ba ki yafe ba sai wanda kika fi ƙarfi a mai laifi kina da iko a kan shi a neme yafe cewa Allah ba zan yafe ba kice ni ba ke magana ce kwarai da gaske inna gaskiya ki hakuri ba zan yafe ba wancan mugun sakamakon abin da kike yi ne aka dandana miki ma ji inda dadi kun gano wannan da kyau ko Allah ya madaukin sarki ya tsare mana imanin mu ragibi yake cewa fi thawabi atamma azman ah to dama al'amari ne hamshaki me kike nema a rayuwanki na duniya ba kida ba ki samu ladan da zai shigar da ke aljanna ba to in kika riki al'amarin haƙuri da yafiya da kau da kai ga al'umma ko to Allah zai baki ladan da ya ishe ki a lahira ki shiga aljanna da shi ba tare da matsala ba kowace ana ta dauke ɗabi'an haƙuri ɗani kin ɗauki bulala ya maki laifi za ki buga ce babu ki haƙuri sai ki bari zo nan to abin da kai bai da kyau kaka ƙara kake ƙara kin ji ko eh na yi maki haƙuri ne saboda kin ce yi haƙuri don Allah to kema don Allah kake ƙara in kika ƙara baki ji maganan Allah ba ko to wallahi in na rike ki Allah ne kaɗai zai kwace ki tashi ki tafi haka yake yi ina fatan mun gano wannan da kyau amma in ya zama ke an maki ana dan Allah ki haƙuri ki ce ha ran nan kin ce min Allah na rabu da ke yau ba kin ƙara ce min Allah ba rabu da ke ba wallahi ba ki sani kina cikin haka sai wannan shekan numfashin da kike ɗauka kike ja kawai sai sakali ya makale sai ki faɗi sai asibiti an fara rama mata kenan na fatan mun gane wannan ki mata duka ki raunata ta a wayi gari ta kamu da wani rashin lafiya kuma Allah ya so su zuciyanki ki kasa dauriya inda in kin la'anta ta kuma zaki dake ruwa da sauki amma kira ki la'anta kuma ke za ki je jinya asibiti ya kamata ku kiyaye waɗannan abubuwan ku daina barin zuciyanku tana tafarfasa kuma abin da zuciyanku ta yanke muku ku daina zartar da shi Allah za ku zo ku yi abu akan gaba Allah madaukin sarki ya kiyaye a gaba sai Allah ya ce wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل Allah maɗaukin sarki ya ce wa mai yudulil duk wanda Allah ya ɓatar da shi ya haramta mai shiriya wa mai yudulilillahu duk wanda Allah ya taɓar da shi ya tozarta shi bai mai tukwicin shiriya ba fama lahu min waliyyin min ba'di wallahi bai da wanda zai shirar da shi in ba Allah ba in duk garin nan za ku zaunar da ɓatacce ku ce za ku yi mai bayani ba zai farko daga wannan cutan ɓata da ya samu kanshi a ciki ba Allah ne kawai ke wannan wallahi wa'azin mai wa'azi nasiha mai nasiha jan kunnin mai jan kunni wallahi ba zai shirya da batacce ba wanda Allah ya batar babu mai shiryar da shi famalahu min ahadin yali hidayatahu babu wani kowane ne wanda zai jibinci al'amarin shiryar da shi ba'da idlalillahu iyyahu bayan Allah ya batar da shi aw yamna'ahu min azabillah ko ya hana Allah ya mai azaba ba wanda ya isa wannan kuna fahimtar wannan abun mamaki wanda kaji mutum na ce a'a to yi aini in na mutum ma ba an ce mumini bai da wama a wuta ba ba dai watan wata za a shiga aljannan ba sakariya wuta ba talaucin duniya ba ne ya da ki san haka ki je ki gwada ki kama garwa shi ki rike shi haka kadai har ya zama gawayi ko ya zama toka ki gaba ki iya ita wutan lahira daukan ki za a yi cancak aje baki a ciki kuma ya ce labisi na fiha a haƙa ba in kin zauna a haƙa a haƙa fa tsawon shekaru ne da yawa wasu malamai suka ce saba'in su uku su ne a haƙa shekara ɗari biyu da goma za ki zauna wai an maki azaba mai sauƙi ke ninki shekara ɗari biyu da goma a wuta akwai wanda za ta iya anan? ki hankali wasu ga ce a haƙa shine dubu saba'in so uku duk dai malamai faɗi suke allah shi san me yake nufi kar allah ya nuna mana inda wuta take to shine sai ya ce watarar zalimina za ku ga azzalimai lamma ra'awul azab yayin da suke kiciyar da azaba yawmal qiyama ga azzalimi ga mala'iku sun tarzo shi kuma ina za su kai shi wutan allah ne ga ta can za ku ga azzalimai ya na suna cewa hal ila maraddin min sabil akwai wata hanya da za kun san su masu laifi sun saba da cuwa-cuwa da cuku-cuku duk kumbiya kumbiya da shige fice ko in a makaranta ne ba ci jaraba an rika zuwa ana dan follow up kenan ana zuwa ana fasikanci ana zubar da mutunci wai aje ki je ki zubar da kanki wai dan a baki maki da yawa wasu na yi Allah ki hankali kar Allah ya sake ci makin mana makin banza makin wofi na barko kenan wata aiki take nema sai ta je ta zubar da mutuncinta to irin su ne in aka kwashe su aka kai su lahira za a tabi da su wuta dama a nan duniya sun saba wannan cikocikon to shine za su fara cikociku ko akwai hanyar da za a bi a yi ciwa-ciwa don samu su hai ina yas'aluna raj'a fi dunya za su rika roƙon dama a daro su duniya mun gano wannan da ke ko haka za su yi ta gori to kuma dan adam na mutuwa ko ya ketar wata katanga ce ta barzahu dan adam katanga uku yake ketarwa kuma duk wanda ya ketara ba zai koma ba sanda kike ciki a can cikin mahaifar mahaifiyarki in kika sake kika ketar wannan katangan kika shigo duniya ko ba ki ba komawa kuma rayuwa kike za ki tuna sanda ke cikin mahaifiyanki yadda kike don Allah ba wani wata tunu to in kika sake kina rayuwa a duniyan nan har mala'iku suka cincida ki kika haura katangan barzahu kika fada to ba za ki taba komawa duniya ba har abada to amma kina barzahu za ki tuno duniya kuma duk abin da ake a duniya za ki tuno me yasa ba ki tuno abin da aka yi sanda kike cikin mahaifar mahaifiyarki sau da lokacin baki da hankali baki da tamizi ne amma sanda kika rayu a duniya kina da hankali kin san me fawo kuma ba janyi maki hankalin za'a ba kina nan da shi kuma rayuwa zaki ci gaba ko dai cikin ni'ima ko cikin ba Allah ya kiyaye mu da uquba to zaki tuno ran nan malamai suna ta wa'azi abu Allah kin kike bi Allah gashi ana ta bugun ki ana ta miki kaza wannan jiki magayi ina fatan mun gano wannan da kyau wannan jiki muka yi an gaya maki ki ji kin ki ji ko za ki cinu ki ta nadama da dana sani ba da amfanar da ke ba a lokacin da kuma ka buɗe lahira to za ki ƙetare katangan barzahu za ki je katangan ina lahira to su 'yan wuta wanda suka zalunci kansu ta hanyar aikata ayyukan sabo su tunani suke akwai wani cuku-cuku da za a koma a koma barzahu daga barzahu a koma duniya wasu ma in sun ga azaban lahira so suke a mai da su azaban barzahu ta kuma su sauki Allah ya ce ina za ki ji 'yan wuta suna cewa na raddu ya Allah mai da mu duniya wala nu kadhibu bi ayat ba za mu karyata ayoyin mu ba wallahi ayoyinka ba ya Allah za mu zama cikin mu'mini Allah ce ina babu makawa ba za a mai da ku ba haka za ku ci gaba cikin azaba kar Allah ya nuna mana wannan nadama da dana sani a gaba sai ya ce
وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم Allah ce wata rahu za ka gansu su waɗannan ɓatattu kafirai mushirikai azzalumai fasikai 'yan bida'a 'yan al'ada masoya zuciya yi uraduna alaiha ana kora su za a je a yi faretinsu alannar a gaban wuta khashi'ina khabi'ina mutawadi'in za ga duk sun yi sun yi larab jikinsu ya sanyi sun kankan da kai irin wannan kankan da kan da za su yi sanda suka samu kansu a gaban wuta da sun yi shi a duniya da sun ci nasara da ba su samu kansu a wannan yanayin wallahi da sun yi abin da ya kamata sannan kafin su samu kansu a wannan wajen wala duk da ba samu kansu cikin matsala mina dhulli domin sun samu kansu a cikin kaskanci kila kin taba ganin barawo ai kije ga irin yanda barawo yake zama a tsakiyar mutane duk ya nadama ya laras duk ya shiga cikin damuwa sanda ake gaya mai sata babu kyau da ya ji biyi ba da ya ne da ya zama lafiya da bai shiga cikin wannan nadamar ba mun gano wannan da kyau ku abubuwa ne zaki dauko kina yin na asha abubuwa marasa kyau za a ta maki wa'azi wance bari wance bari wance bari ba kyau ba ba ba suke keme miki kimar gaske fimfiris ki denawa haka ne ana nan in abin ya backfire ya taso ya dawo in asiri ne asiri ya tono sai ga ta koma tana tana dan kallon gefe haka ne ta tunanin zuci hankalin ta ya tashi ko da haɗuwa haka yaka ce sannu da fitowa tunaninta an san me ta yi ta kasa natsuwa har ya kai lokacin da za ta shafa ma idan ta toka kun ga irin waɗannan yanayi ku shine yan wuta za su shiga shine yanzuruna min tarafil khafi za su rika satan kallo za ku je wasu malamai suka ce ai ba ma satan kallo za su yi ba ba ganin yaro in yi laifi aka ce a kawo bulala ana zuwa ka aje bulala sai yana dan kallon idan yana dan satan kallo yana kallon bulala ko ba ku gani to irin wannan ne yan wuta za su khafiyun nadari lima alaihim min ad-dhilli yusariquna an-nadara ila an-nar haka zaga suna satan gani suna kallon wutan khawfan minha saboda tsoron wutan wa zillatan fi anfusihim suna cikin kaskanci a kawunansu ina fatan mun gano wannan da kyau sun shiga cikin nadama nadama ta ƙarshe taraful khafi yace li annahu la yaftahu aynahu dan wuta ba zai iya bude idan shi ba innama yanzuru bi ba'dihi gefen idan zai rika satan kallo wa qila yace ma'anahu yanzuruna ila an-nari bi qulubihim zuciyan ne za su rika ganin wutan li annahum yuhsharuna za ta shi san tashin alkiyama umyan makafi ne wan nazaru bil qalbi bil qalbi khafa mala yace domin gani da zuciya khafiya shi a boye ake ganin shi ba a ganin shi karara domin duk ɗan wuta ba zai je wuta yana ganin ido da ido ba a makance zai ci kuma ya ce wa man a'ar da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan donka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama to ki samu kanki a wannan yanayi ya zaki kuma ga zafin wuta da tiririn da kina ci kuma baki san san da za a yi ina za a saka da kiya an ta yake cikin wutan ba kuna fahimtar wannan da kyau duk abin da kika taba jin labari an ce ba kyau a bari wallahi yar uwa ki bari to ba ma wannan ne matsala ba wa qala alladhina amanu sai mu'mini su ce innal khasirina alladhina khasiru anfusahum hasararru su ne waɗanda suka ɓata ma kansu lokaci a banzan bazara wajen yin wani abu ba bin Allah ba wa ahalihim yawmal qiyama na farko sun yi asaran kansu wata za a kai su sun yi asaran iyalansu wasu za su aure su Allah kina kallo a lahira wallahi kina kallo mijinki zai kwashe wasu ƴan matan kawai aljanna da su wayo ina kishi yau yake ke kuma kina kallo za a sa miki mari sai wuta haka mutum na kallo wani zai kama hannun matan shi aljanna da ita shi kuma yana kallo za a samu shi mari zai wuta kuma shi dan aljanna ko Allah dan ya ganki za ya wuta da ke ko damuwa ba zai ba saboda Allah ya ce wa naza ana ma fi sudurihim duk wannan abin da yake tunani ko na gilli ko wani jin da amuwa ga wani wanda aka saba da shi yana cin Allah za cire masa shi duka ko damuwa ba zai ba in kin ga wani zai iya ceton wani ko Allah ne ya bashi dama kuma filin kiyama amma ana zuwa an shiga aljanna to ta ƙari kuma ɗan aljanna kai tsaye zai iya hangen 'yan wuta har ya magana da su kuma za su ce innal khasiri na ladina khasiru an fusahun wa ahlihim yau malkiyama ai khasiru an fusahun bi an saro ilan nar sun yi asaran kawunansu don ga sun zama 'yan wuta wa ahlihim sun yi asaran iyalansu ne bi an saro ne gairihin fil janna sun zama matan wasu aljanna sun zama yayan wasu aljanna shike ne kai kai asara me amfanin wannan me amfanin bade bare kina wuta mijinki yace yana son magana da ke ga ke cikin azaba yana kallon ke ce ban gaya miki ba ban gaya miki ba tace to akwai wani taimako yace babu kina kallon shi zaune cikin yan matan shi aljanna tab ga azaba ga kishi wani kan wani kenan ala sai Allah ya saurara inna zalimina fi azabin muqim lalle su azzalimai suna cikin azaba ta dindindin kun ga wannan kalma ta fi kowanne bala'i yau da ma Allah madaukin sarki ya ce za a yi masu azaba na wucin gadi ne za su ce watan wata rana akwai fita amma Allah zai ce azaba ce ta dindindin Allah ya kiyaye mu a gaba sai Allah ya ce wama kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah ومن يضلل الله فما له من سبيل Allah madaukin sarki ce wa ma kana lahum min awliya su waɗannan ƴan wutan ba su da wanda zai tsaya musu na a gidan duniya kin yi tsiya akwai wanda ke tsaya maki ko lahira baki da mai tsaya maki sai ki auna abubuwan da kike ma Allah da abubuwan da kike ma al'umma tsakaninki da Allah a lahira kina da mai tsaya maki ne Allah ce ba su da shi yansurunhum min dunillah wanda zai taimake su in ba Allah ba Allah ne mai taimakon kuma sun raina shi ya faɗa sun ƙiji ya ce su bari ba su bari ba ya ce su yi ba su yi ba to shi saka fasata to kuma dama shine mai taimakon kuma shi aka yi ma sai ce wa man yudilillahu duk wanda Allah ya batar fa malahu min sabil wannan bai da wata hanyar da zai bi ya samu ta fishe shi tariqun ila sawab bai da wata hanyar da zai bi ya dace wa ila alwusul ila alhaq fi dunya in Allah ya ce wance batacciya ce wallahi ba ta da hanyar da za ta samu shiriya a nan gidan duniya ta bi gaskiya wal janna fil uqba in kuma an je lahira ba ta da hanyar da za ta gane hanyar da za ta fi ina za ta fi aljanna babu kun gano wannan da kyau ko bari ku ji abin mamaki yanzu a nan wace ce ba ta son zuwa maka eh eh kwana so to ki je mana ki je ba ki san hanyar iyafar ba ne ko ba jirage a jini ki je ki shiga mana to kun san Allah yanda yanzu baki da halin zuwa ne ko waka dan wuta a lahira zai kasance ke gara da ke ma kila kin san in kika je Kaduna zaki je Mando daga Mando in kin bota hanya zaki je har zaki je ga airport har waki hango jirgi laya ga ya can yana tashi amma su yan wuta ko hanyar ma inda aljanna take ma ba su sani ba nan ni nan ni wallahi ba su ma sani ba sakamakon ba su da lada ke yanzu me yana ki zuwa maka sakamakon baki da kudi kudin lahira lada kudin duniya kuma me waɗannan takaddun duk wanda ya rasa sai sha wahala a duniya ko Allah kina rasa lada a lahira zaki sha wahalar lahira kuma babban bala'in lahira shine ki aiki a nan gidan duniya karbabbu ki je lahira a ba wasu wallahi ni da in yi aiki a ba wani wallahi garkar in yi kawai shi kenan da ya batan bakatanta to amma ke kina aikin alheri kuma kina natsiya kina ana alheri kina natsiya wata in ta aikin tsiyan kuma konewa yake a banza kin yi aikin alheri sai kika natsiya natsiyan sai zo ya kona na alherin domin zunubi kamar yadda annabi ya ce yana cin lada ne kamar yadda wuta ke cin kirari ko zunubi kwaya ɗaya da zaki kina yin sallah sallah na zuwa kawai sai cinye sallah azumi na zuwa sai cinye azumin zakka na zuwa bin iyaye kyautatawa karatun qur'ani wannan zunubin kwaɗe wallahi sai kin tuba kin bar shi na daga ciki bid'a na ciki shirka na ciki saba ma iyaye na ciki haƙƙin makuta na ciki kaza duk waɗannan miyagun abubuwan da ke ji ana faɗi ko suna daga abubuwan da ke cinye lada to ki je ki auna ki gani tsakaninki da Allah yar wace kiki yar wacce kike ba mamaki wannan juman kiyama ta tsayan Allah ga dama ina ruwan shi kiyanan kina cewa sai bayan sallah zan tuba bam sai ki jana ce miki man rabbuki zai iya yiwa muna tafsirin nan kin san wata yar uwarki da ta mutane Allah ba zai iya fasa kashe ta kashe ki ba inda ke ce kika mutu laifukan da kike ki ji ki ce ma Allah me tsakaninki da Allah kina kallon kawaki ko kanwanki ko yarki ko kaninki ko wani dan uwanku ko wani dan unguwanku a lahira an yi lodin za a aljanna da su ke kuma kina nan ana cewa za a lodin ku a wuta da ke akan me aikin da suke ke ma baki iya lafiya Allah ya basu ya baki dama ya basu ya baki duk abin da aka basu an baki kin ki amfani da naki damar akan me son zuciya ganin dama ra'ayi Allah ku yi hankali waɗannan ayoyin ko na gode ma Allah da suka zo a lokacin da ya kamata sun zo a lokacin da ya kamata a watan azumi a daidai lokacin da ya kamata a nasiyanci al'umma lokacin da mutuwa ya arha a ƙasan nan mutuwa ya arha kawai yau in wani ya bushi iska ya ga dama ya kashe ki kawai an jima nan sai zo ya kashe ki ana ku bayi mota ta kashe babur ya kashe zazzabi ya kashe kaza ya kashe komi ya kashe haka ne ko ba haka bane sannan ga talauci kowa abin da ke gaban shi ya ishe shi kowa abin da ke gaban shi ya ishe shi to kuma ga laifi ana ma Allah kuma waɗannan abubuwan abin da ke sababa su billahi azim saban Allah ne idan sabon Allah ya ka tutu ya ka tutu sai mutuwa ya zo sai talauci ya zo sai rashin natsuwa da kwanciyar hankali ya zo sai yunwa ya kama ko'ina ana jin tsoron abin da ke waje ciki kuma na kugin yunwa dole a fito a fada ma tsoron bala'i fa zai zo ya kusa ma ki zo wucewa ki ga kabari kina kewaya ki kai ki komo ki ce ya Allah dama a ce nike cikin kabarin baki fasan halin da mai kabarin yake ciki ba sai annabi cewa ne mutum shi wanda ke wannan goron wallahi kabarin tafi mai rayuwar da yake ciki ne ba abin da ke tattar da shi sai musiba da tashin hankali jama'a ba za mu tuba ba dole ne sai mun saba ma Allah aya ta gaba Allah ya ce استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله Hmm.
ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير Allah ce istajibu li rabbikum ku ansa kiran ubangijinku ajibu da'iyalla wannan mai kiran da ke kiran ku kan ku bi Allah ku ansa mashi yani Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam bar mu takura zamani mu koma zamanin annabi kafiran da annabi ya kira su su zo su bi Allah zo su ji wa'azi da sun bar abin da suke sun bar gonaki sun bar wajen ayyuka sun bar kasuwanni sun bar gidaje sun sun taru gaban annabi ya masu wa'azi irin wannan sun bi jama'a za su ga cikin bala'in da suke ciki za su shiga to ko Allah ya yi muku ni'ima in kuka ki ku ji yanzu an gaya muku bala'i bi zai same ku bala'in butulcewa ni'iman da aka yi muku ba ku yi amfani da ita ba sai kuma bala'in da za ku samu na kafircewa to sai Allah ya ce to ku jama'a istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun tun kafin wani yini ya zo da la maradda lahu min Allah wanda abin da zai faru ba wanda ya isa ya hana faruwan mai faruwan la yaqdiru ahadun an daf'ihi ba wanda ya isa ya hana wannan yinin zuwa da kuma abin da za yi a wannan yinin din malakum min malja'in ba ku da inda za ku je ku fake yanzu kin yi laifi a nan abin duniya ya sheki ba sai ki tafi wani garin ba a lahira ba wannan wallahi ba wannan kuma ko kin yi laifi a nan kin gudu wani gari abin duniya na nan na damin ki to a lahira ma a ki samu saukin ma ba wanda zai ganki kina wani gari to a lahira ba wannan yawma idan a wannan ranan ba ki da mafaka wa malakum min nakirin kuma ba ku da wanda zai fada ya tsawata da ci a rubu da ku mun gano wannan kyau ko min munkirin bi gairi ma bikum yugayyiru ma bikum ba wanda ya isa ya fada ya canza abin da kuke ciki yanzu misali in kina dukan kanwanki in uwarki ta zo ba tana kwace ta ba ta hana ki a lahira Allah ku da wannan in kina dukan da in uban dan ya zo ba yana kwace ya yi maki tsawa ce ki bari ba a lahira in Allah zai azabta da ke ba wanda ya sai magana to cin da lahira haka take don Allah ne yasa ba za ki shirya ba kuma shirin an gaya miki ga kayan shirin shine ki bi Allah abinda Allah ya hana kuma ki bari shine fa kawai in kin yi wannan shi kenan kin yi nasara muna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu gane aya ta gaba yace فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصرهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور Allah ya ce fa in a'radu ba an ce istajibu li rabbikum ba ko an sa kiran Allah suka ki Allah ce in kai wa'azi suka bijiri anal ijaba an ce su karba ba su karba ba fa ma arsalnaka alaihim hafiza wallahi mu ba mu aike ka tsara wani ba Allah bai sa ka ka sa ma wani da wani da wanci ido cewa sai sun yi kaza a'a in alayka illa al balag kai dai an baka amana isar da sako isar rabu da su wa inna iza azaqna al-insana minna rahmatan Allah ce inda al'amarin ne yake duk sanda muka dandana ma dan adam wata rahama algina wa siha ya samu wadata da jin lafiya a jikin shi fariha biha sai kuma yana alfahari da ita yana ganin ai ya cancanta ne ko dan dole ma Allah ya mai haka yau su ne fa yan dangi yau ai su ne masu ilimi iri kaza yau ai su ne masu kaza kaza kaza kaza kaza sai Allah ya ce wa in tusibuhum sayyi'a in ku sayyi'a qahad fari rashin lafiya talauci ya same shi bima qaddamat aidihim saboda abin da suka aikata fa innal insana kafur dan adam sai kaga ya butulce lima taqaddama min ni'matillahi alaihi dan gayin da ni'iman da Allah ya mishi ko tunuta ma baya yi yansi sai ya manta wa yajhadu yana jayayya bi an bi awwal shidda dangane da farkon tsanani da ya fara samu na jami'a ma salafa minan na'ami duk ni'iman da aka yi mai a baya sai ya manta da su gaba ɗaya sai ya jahilci ma ni'iman da Allah madaukin sarki ya ni'imta mashi to kuma Allah baya son wannan in Allah ya miki ni'ima don wani abu ya taso na rashin daɗi ki manta da alherin da Allah miki Allah na fushi da wannan wancan ne ta kyautata miki yau sai ta munana miki sai ki tuna kyakkyawan sai ki yafa mummuna in kin yi wannan Allah ranar kiyama zai tuna kyakkyawan da kika taba mai ya yafi miki mummunan da kika yi Allah ya tsare mana imanin mu za mu saurara anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum atubu ilaik assalamu alaikum اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم